أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan'uwa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a wannan darasi namu mai albarka na littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaytan a rubarkuwar dan adam daga sharrin shaidanu da aljanu wadda a cikin wannan darasin muke jin sahihan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hanyoyin da dan adam zai bi mumini domin ya ba wa kansa kariya ko kuma domin ya samu kariya daga Allah subhanahu wataala daga sharruka na shafar aljanu da kuma hanyoyin da ake bi idan har aljanu sun shafi dan adam hanya da za a bi ingantacciya sahihiya daga alkur'ani da sunna domin samun waraka daga Allah subhanahu wa ta'ala a yau na ranar 27 ga watan zulqada shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wasu daidai da 4 ga watan jun shekara ta 2024 miladiya kuma wannan shine darasin mu na 28 a karatun wannan littafin a darasin wanda ya gabata mun ji wasu bayanai da shi marubucin littafin ya kawo game da nau'o'i na marasa lafiya da aka kawo gare shi da hanyar da ya bi wajen zantarwa da shaidanin da ke jikin mara lafiyan da kuma yadda ya yi har ya fidda shi tare da taimakon Allah to yanzu kuma insha Allah za mu tsora cikin wannan ɗin zuwa abin da ya sawwaka mai littafin ya ce annamazu sadis misali na shida ice ailatul jin wannan karan zai kawo mana da suka ne da wani da wasu iyalai na aljanu da suka shiga jikin wata marar lafiya ya ce maraban imra'atun maraban shadidan wata mace ta yi jinya jinya mai tsanani wa dara biha zaujuha inda al'abibba mijinta ya kikkewa da ita wurin likitoci faran fitar hassan amma duk da haka ba samu lafiya ba fa zahaba ila shabbin yaqra'u alqur'ana wa yu'arju bihi min aljin sai ya tafi wurin wani matashi wanda ke karanta alqur'ani kuma yana yin likitanci da alqur'ani din domin samun waraka daga sharrin aljin fa zahaba wa qara'a ala tilka almar'a sai wannan saurayi ya je karanta alqur'ani bisa wannan mara lafiyar fa nadaqa alaiha jinniyun ismuhu jirjus sai wani shaidani ya yi magana ta bakin ita wannan mara lafiya sunan shi jarjus fa'aqna'ahu bil islami wa aslama yayi kokarin musuluntar da shi kuma wannan aljannin sai ya musulunta a hannun shi summa askanahu ma aljinnil muslimin sannan sai ya zaunar da shi tare da aljanun musulmai ce ya zauna a nan tare da su fi ahadi masajidin madina a ɗaya daga cikin masallatan wannan birnin wa bada hawalai shaharaini marabatul mar'a maratan saniya bayan kamar wata biyu da afkuwar wannan din sai wannan mata ta sake yin jinya wata jinya ta biyu baja'ani zawjuha mawlafin littafin ya ce sai mijinta ya zo gare ni fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi fa qara'atu alaiha sai na yi karatu gare ta fa na daga sautin jahwariyun ma za turidu minna sai wani sauti haka sauti kamar shigen irin na wauta sai ya yi magana yake cewa me kake nema ne daga gare mu ƙultu masmuk sai na ce mishi ya sunanka sai ce sunan shi yohana sai na ce mishi idan nasraniyun to tunda haka ne ashe kai ba nasari ne wato mai bin addinin kiristanci ne ƙara na amsa ya ce ƙwarai ku haka ne ƙultu sai na ce mishi wali ma za masasta tilkal mar'a al-muslima me dalili ka shafi wannan matar wacce take musulma qala sai yace li'annakum akhadhtum waladi jirjus domin cewa ku kun kama ɗana jirjus wa da kaltumuhu fil islam kuma kun shigar da shi cikin addinin musulunci fajitu kai an taƙim don haka na zo domin ɗauki fansa ƙultu sai na ce mishi sa'a rido alaikal islam zan bijiro maka da addinin musulunci in baje maka shi a faifai ko za ka karɓa fai za qabiltahu marhaban idan ka karba addinin musulunci to madalla wa idza lam taqbalhu idan kuma har baka karba addinin musulunci ba falan arzamaka alaihi to ba zan tilasta maka akan shi ba qala sai yace al afdalu minka an tariha nafsaka wa taskut yace abin da yafi gare ka shine ka hutasar da kanka kai kai shiru sai na ce mishi saboda me sai yace li annani isisun min qasawisin nasara sai ce domin ni fasto ne daga cikin fastoci na addinin kirista min aljini daga cikin aljannu yani alimun min ulama'ihim wato yana nufin shi malami ne daga cikin malaman aljanu amma mabiya addinin kirista fa kaifa aslam da yaya zan shiga addinin musulunci wasu sai na ce mishi idan a'rid anka alayyan nasraniya nace da tunda haka ne kai din bujiro min da addinin kiristanci kuma wa arudu alaika al-islam sannan ni ma kuma sai in bijiro maka da addinin musulunci fa ayyuna aqna asani falyakhudhu ma'ahu duk wanda ya iya kawowa hujjoji da suka gamsar da ɗayan to shikenan sai ya kama shi shiga da shi addinin sa lakin bi shar'in Allah na ta'assaba lil hawa amma sai da shar'in kada mu biye wa san zuciya wa an nukhallisa niyya kuma har ila yau yana da cikin sharadin mu yi ikhlasi wa cikin niyoyinmu mu tsarkake niyya da ni da kai wa nas'alullaha an yahdiyana jami'an lil haqq kuma mu roki Allah ya shirye da mu da ni da kai duka zuwa ga gaskiya qala sai wannan aljanna ya ce mishi an safta lalle kai adalci ne ya rab anta awwalan al-islam ita to tunda haka ne kai dan fara gaya min addinin musulunci menene musulunci fa bada'atu hadisi fi tashkiki fi dinin nasara sai na fara zance na da fara shigo mishi da kokwanto game da addinin nasara al-muharraf wanda aka riga aka canza shi wa izharil khurafat allati yu'minuna biha da kuma bayyanar mishi da tatsuniyoyin da suka yi imani da shi a matsayin su na kiristoci wa huwa yujadilu alhali shi kuma yana jayayya da ni wa yunaqi shi kuma yana neman jayayya da musu sun ma yabta ne sannan daga ƙarshe kuma dai sai ya yadda da hujjojina wala an ta ƙilo min nuqratin ila ukra hatta yaqtani'a bil ula ba na ciruwa daga wannan nukudar in koma zuwa ga wani wata nukudar daban har sai na tabbatar cewa na rinjayar da shi akan wannan nukudar sannan in gaba sun ma'arabtu alaihi islam sannan sai na bujiro mishi da addinin musulunci zuwa mai zati da irin yadda addinin musulunci yake da darajoji da fifiko akan sauran addinai wa samati da kuma siffofi na addinin musulunci da fifikonsa wa salahiyati da kuma ingancin addinin musulunci da kulle zamanin yadda ya dace da kowane zamani wa makanin da kowane wuri ta mashihi ma'al aqal da kuma yadda addinin musulunci ke tafiya tare da hankali fa qala sai ce iqra alayya shay'an min alquran karanta min wani abu daga addinin musulunci فقرأت قوله تعالى سنكرت فدن الله مدعوك سنكي ديتي لتجرن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجرن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وبعد ما انتهيت إلى الآيات yayin da na kai zuwa ƙarshen wayannan ayoyi idan bihi ya ƙul sai na ji shi yana cewa amantu amantu amantu na ba da gaskiya na ba da gaskiya na yi imani ƙultu sai na ce mishi hal amanta min qalbika am khawfan min ahadin shin ka ba da gaskiya ne ka yi imani har zuciyarka ko kuma ka ba da gaskiya ne saboda tsoron wani qala sai yace anta la tastati'u an tujbirani ala shay'in ai kai ba za ka iya tilasta min ba akan wani abu da kada amantu billahi mukhlisan ai na ba da gaskiya ne da Allah ina mai tsarkake niyyata qultu sai nace mishi idan tunda haka ne faraddid khalfi ash-shahadatayn kamar mai kalmomin shahada tare da ni sun ma'alin tawbatak sannan suka bayyanar da tubanka daga addinin kirista zuwa addinin musulunci ƙala sai ya ce walakin lau almal jinnu bi islami la qataluni sai dai kuma idan aljanu suka san cewa na musulunta za su kashe ni qultu sai na ce mishi tastati'u an taskuna fi wasdil jinnil muslimin a za ka iya zama a tsakiyar aljanu musulmai fa yahmunaka wa yudafi'una anka za su kare ka kuma su ba da kariya gare ka su fin kuɗi maka duk wani wanda zai zo don ya cutar da kai ƙara su yi ci walakin ni uridu an ara waladi muhammadan yace sai dai da haka ina son ga ɗana mai suna muhammad wanda sai na ce mishi izhab ila masjid kaza je ka masallaci kaza wa nadihi sai ka kira shi fa ja'a muhammadun sai wannan mai suna muhammad din ya zo shi wa sallama ala walidihi ya gaishe da mahaifinsa wa nanu nasma'u sautayn me ya ruko yace muna zaune a muna jin sautin su su biyun duka daban-daban yukallimu ahaduhum al-akhar ɗayan su yana magana da ɗayan alal jisril wahid amma ko duka a jiki guda sauti kala biyu amma a jikin mutum ɗaya wanda sai nace kai fa haluka ya muhammad wanne ne kike ciki ya kai muhammad shi ɗan kenan ƙara sai yace alhamdulillah ana sa'idun jiddan منذ aslamtu ya ce ina godiya ga Allah ina cikin arziki tun da na musulunta a aishu fi wasu da ikhwani al-muslimin ina rayuwa a tsakankanin yan uwana musulmai wal islamu sa'adatun wa hana'un wa surur lalle addinin musulunci arziki ne da farin ciki da farin ciki da sururi summa innahu qad zadat sa'adati inda ma alimtu bi islami walidi in sai da duk da kuma murna ta da farin ciki na da dacewa ta ta ƙaru yayin da na san cewa mahaifina ma ya musulunta bal innani kuntu astami'ul hawar allazi dara bainakuma bari ma dai duk da haka ni ina jin dukan hira da ke faruwa tsakanin kai da shi sai na ce ya muhammad a ta'arifu ahadan min shababil jinnil muslimin ce ya kai muhammad ka san wani daga cikin aljanu musulmai matasa qala sai ya ce na'am kasir na san da yawa wanda sai na ce mishi nadili ahadahum kira mun ɗaya daga cikinsu fa ja ahaduhum wa qala sai ɗaya daga cikinsu ya zo sai ya ce assalamu alaikum fa radatu alaihi salam sai sallama na mai mashi sallama fa qultu sai nace hal tasabiuna an tudafiu an akhikum shin za ku iya ba wa dan uwanku kariya wa tahammunahu min bashin nasara kuma ku bashi kariya da kiyayewa daga cutarwar da masu addinin kirista za su mishi ƙara su yi ce ƙwarai kuwa bi izinin lahi da izinin Allah fa nahnu shababun kasir mu matasa ne masu yawa lan nusallimahu lahum abadan ba za mu ƙyare shi gare su ba har abada walau qutilna ko da za a kashe ni summa akhadhuhu wa sarafu sannan suka ɗauke shi suka juya suka tafi wastaiqadat almar'a min gaibubatiha sai wannan mace ta dawo cikin hankalinta daga yanayin da ta shiga amma sha'urat bi shay'in amma ita bata san dukkan abin da ya faru ba wal ajibu anna hadhihi al mar'a la ta'taqidu bi anna al jinna yamassu al ins ita kuma abin mamakin ma shine ita wannan matar ko irin yan bokon nan ne wanda bata yadda ma cewa ajini na iya shiga jikin bil adama ba wa ba da hawali shaharin bayan kamar kusan wata guda marabatul mar'a sai wannan matar ta sake yin jinya maratul ukhra a wani lokaci na daban fa zahabtu ma'a zawjiha sai ta fitar da mijinta fa qara'tu alaiha alqur'ana sai na karanta mata alqur'ani fa nadaqat alaiha jinniya sai wata aljana musulma ta yi magana a bakinta fa qultu bismillah masmuk sai na ce bismillah ya sunanki qalat sai ta ce maryam sunanta maryam sai na tambaye ta ne ma za da khalti fi hadhihi almar'a لماذا دخلت في هذه المرأة me dalili kika shiga jikin wannan mace sai da ce min li an taqima li zawji wa ibni allazaini adkhaltumuhuma fi dinikum domin dauki fansa game da dana da mijina da ku shigar da su cikin addinin ku qultu sai nace mata idan nasraniyya anti ashiki mai bin addinin kirista shi sai ta ce kwarai kuwa isma'i minni kalmatan wahida sai na ce zan gaya miki wani abu guda ɗaya ki saurare ki saurare ni lar sai ta ce wala nisfa kalima ai ba zan saurare ka ba ko da rabin kalma zaka faɗa wato sai na ce mata hal alimti ma sa aquluhu shin kin san abin da zan faɗa ne ƙara sai ta ce na'am sata'aridu alayya islam kwarai kuwa na san abin da zaka faɗa ai musulunci zaka gaya mu sai na tambaye ta har ta arifi ni shin kin san ni ne sai ta ce kwarai kuwa na san ka ai kai ne wahid وقد أوصاني إخواني من الجن ألا أسمع شيئا منك shi yan uwana daga cikin aljanu sun bani wasiyar cewa kada in saurari komai daga gare ka li'annaka tasharun nasa da makai kana su sihirce zukatan mutane fatul kilahum fil islam kana shigar da su addinin musulunci wal sai nace mata idan fa'aridi alayya nasraniyya awwalan yace tun da haka ne ke din ga yamin addinin nasara addinin kirista ki bijiro min da addinin ko zan yadda to in aqna'ati da khaltu ma'aki idan kin rinjaye na cikin hujja zan shiga addinin kirista tare da ki summa a'ridu alayki al-islam ba'da zalik sannan kuma daga baya sai bijiro miki da addinin musulunci qarar sirri limaza taghtasiluna min al-janaba ragama anna al-madiyya yakhruju min udwin wahid ya tambaye shi tace wai me yasa kuke yin wankan janaba ko musulmai alhali kuma gashi ainihin abin da ke janyo zanabar yana fita ne daga gaba kwaya daya a jikinku amma kuma in ya fita dole sai kun yi wanka gaba ɗayan jikinku wata sai na ce mata ya anar maniya ya asirar jisma asra domin shi fitar maniyi yana gajiyar da jiki gajiyarwa bal innahu yatawalladu min mu'azzami a'dha'il jasad wani ma cewa dai shi yana samuwa ne daga dukkan mafiya girman gaɓoɓin jikin ɗan adam khasatan as-sulbu al-amud al-faqri musamman ma kwankwasan dan adam wal zalika yakunu al-jismu fi halati istirkha'in tamin dan haka ne yayin da ya fita jikin dan adam yakan zanto a cikin yanayi haka na al-istirkha wato yanayi haka na gajiya da nauyi fala budda min al-iktisal dan haka babu makawa sai an wanke jiki gaba daya a taya uda ilal jismi nishaduhu har sai karfin jiki da nishadin jiki ya dawo fasakata da ta jaka sai ta shiru sai an tambaye ta ma aqidatukum fi isa ibn maryam me shi aqidar ku game da annabi isa dan maryam sai da cin isa huwa allah ai annabi isa shine allah subhanallahi amma yushrikun sai na ce mata limaza tartaduna salbiyan fi riqabikum me yasa kuke sanya cross a wuyoyinku قال سيدتي لأن اليهود المغونين قتلوا عيسى وصلبوه domin cewa su yahudawa ta faɗi kalmar tsinuwa a kansu ya ce su suka kashe annabi isa kuma suka rataye shi wato sai na ce mata wahal ya ajizul ilahu an an yahmiya nafsahu shin idan har shi ne allah to me ya hana ya ba wa kansa kariya har aka kashe shi ba saka sai ta yi shiru sai na ce mata idan laisa bi ilahin tunda haka ne kuwa bai iya ba kansa kariya ba shi shi ba shine abin bauta ba shine Allah ba sai na ce huwa ibnullah sai na ce to inda tunda haka ne shi dan Allah ne sai na ce mata wa har ya'zuru ilahu an yahmiya ibnahu to kenan kina nufin ubangiji abin bauta ya kasa kare dan shi kenan a sakatar sai ta shiru wato sai na ce mata idan laisa bi ibnillah tunda haka ne kuwa shi kenan shi ba dan Allah bane qala sai ta ce wa ma aqidatukum fihi mi ce aqidar ku ko musulmai game da shi qultu sai nace mata nahnu la naqulu huwa ibn zinan kama qala fi yahud mu musulmai ba ma cewa ba mu faɗa mummunan magana game da shi da mahaifiyarsa kamar da yahudawa ke faɗa wala naqulu huwa ibn Allah kuma ba ma cewa shi dan Allah ne kama qultum kamar da ku kiristoci ke faɗa wani ma naqulu sai dai muna cewa huwa abdullahi wa rasuluhu shi bawan Allah ne kuma shi manzansa ne wa kalmatu alqaha ila maryam kuma shi kalmar Allah ne da ya jefawa baiwarsa na na maryamu alaihi salam wa ruhun minhu kuma shi ruhi ne daga Allah khalaqahu Allah bi kalimati kun fayakun Allah ya halicci shi da kalmar kun fayakun qalat sai ta ce sahihun hada kalamun aqli tace wannan zance ne ko da ke kama hankali zance ne na gaskiya kuma ƙara sanin sai ta ce iqra alayhi alquran karanta mu alqur'ani wa qara'tu qawluhu ta'ala sai na karanta mata fadin Allah madaukakin sarki da yace bahi ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkuratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على الأرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري فقالت أسلمت أسلمت سيرتي نام سلنت نام سلنت ورددت خلفي الشهادتين سيتجميم تكلم الشهادة تاردني وعالت توبتها تبينت توبنتها وجاء ولدها وزوجها سي دنتا دمجنت بك سكزو وسلمت عليهما في تيمس سلمة وسكنت معهما كما تزونا تاردف ثم قال سننتي سلتي أعرفكم أن فلانة الجسم المنصوص تتي زن سند كوتيوا wannan bayar Allah da nake jikinta da ta ta ido bi annal jinna ya masul ins ba ta yarda cewa aljimi na shiga jikin dan adam ba kuma qala sai sai ce saqulu laha hadal kalamu ثم تسمعونها الشريط بعد ذلك tace zan faɗi wannan maganar sannan ku jiyar da ita kaset ɗin bayan haka sun zakarar laha adillatan aqliya sannan sai ta bayyana mata da wasu dalilai na hankali muqni'atan ala zalika waɗanda za su kama hankalinta su rinjayar da ita a bisa wannan wa qalat laha sannan sai ta ce mata da ta babi kada ki fushi hatta la ya tamakkanul jinnu minki maratan saniya domin kada ya zamto aljannu saki samu dama a kanki a wani lokaci daban sun sarrafa sannan sai ta tafi ta ba ta wasiya kenan cewa ta rage fushi ta daina yin fushi saboda sau da yawa idan dan adam yayi fushi in akwai wani aljanni da ke son shiga jikin dan adam a sannan yake samun damar shiga gaba da hawalin shaharain marbatul mar'a maratan ukra yace bayan kamar wata biyu sai wannan matar ta sake yin jinya wani lokaci daban da ƙultun zaujiya sun ce wa mijinta innaha lam tartazin bi ta'limat allati amartuha biha lalle dai da aka yi wannan matar taka ba ta lazimtar abubuwan da ko koya mata cewa ta ci gaba da yi na daga zikirai da abubuwan da za ta kiyaye min zikiri na daga zikiri wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani wa sama'ihi da kuma jin karatun alqur'ani ila har zuwa ƙarshe ƙara na amsa yace kwarai kuwa hiya ghayru muqtani'a ai ta har yanzu nan bata yadda bane wa zalika la taltazim bima zakarta dan haka bata lazimtar abin da ka ambata to qultu lahu sai nace mishi hawil an taqna'aha lalle ne kai kokari ka rinjaye da ra'ayinta wa illa in ko ba haka ba falan yanfa'a maha ilajin babu wani waraka da zai amfani tare da ita wa qara'atu alaiha sai na je na mata karatu na mata rubuya ban da aljinni sai wani aljini yayi magana faƙultu sai na ce bismillah ya masmuk ya sunanka sai ce sunan shi barsum faƙultu ma dinuk yanti me ya addininka ƙala sai ce a nasraniya addinin kirista ne sai na tambaye shi limaza labista tilkar mar'a me yasa ka shafi wannan macen ƙala sai ce jitu li an taqima li anni wa zawjati wa waladihi na zo ne domin ɗaukar fansa game da baffana da matar shi da kuma ɗansa allazina adkhaltumuhum fil islam wanda ku shigar da su addinin musulunci qultu sai nace hal waridu alayka al islam shin na iya bujiro maka da addinin musulunci ƙara da sai ce a walakin ni sawaridu alayka an nasraniyya ni zan bujiro maka da addinin kiristanci faqad jitu li unaqashak domin ni na zo ne in yi munaqasha da kai in yi mujadala da kai in yi debate da kai da anani a'malu mudarrisan bil kanisa domin ni ina aiki ne a matsayin fasto a wani coci in ji shi wannan aljanna wanda sai na ce mishi salma badalaka yi tambayi abin da ya bayyana gare ka duk abin da ka so zaka tambaya game da musulunci to tambayi ƙara sai ya ce an tumta ƙozona anna isa laysa ibnan lillah me yasa ku musulmi kuke cewa annabi isa ba dan Allah bane wanda sai na ce kwarai kuwa ba dan Allah bane sai ya ce faman abuhu idan mutum da haka ne waye baban shi قلت سنتي مشي لقد ضرب الله لنا أربعة أمثلة متغايرة للي أبنجي يا بقى من مسالي قداه دبن دبن أشياء القرآن أتانا علم أن الله على كل شيء قدير har sai mun fahimci cewa Allah mai iko ne a bisa dukkan komai awwalan abu na farko khalaqa khalqan bila abin wala um ya halicci wasu halittu ba tare da uwa ko uba ba misali na biyu kuma khalaqa khalqan min abin bila ummi ya halicci kuma wata halittar daga mahaifi ba tare da mahaifiya ba abu na uku kuma khalaqa khalqan min ummin bila abin ya halicci kuma wata halittar daga mahaifiya ba tare da mahaifi ba misali na hudu kuma khalaqa khalqan min abin wa ummin wasu halittun kuma sai yi su da uwa da uba fal awwalu adam na farko wanda aka yi shi ba tare da uwa ko uba ba annabi adam ne wasani hawa ta biyu kuma wacce aka halicce ta da uba ba tare da uwa ba ita ce na hawa wasalis na uku kuma isa ibn maryam annabi isa dan maryamu ne wanda aka halicce shi daga uwa ba tare da uba ba warabi'u kullun nas na hudu kuma shine dukkan mutane an halicce su ne daga uwa da uba falau kulna inna isa ibn allah da za mu ce annabi isa dan allah ne da annahu la yujadu lahu abun domin cewa shi ba shi da mahaifi namiji fa naqulu to sai mu ce kenan inna hawa bintullah aidan lalle na hawa umma yar allah ce kenan da annaha la yujadu laha ummun domin ita ba ta da mahaifiya wa hada batilun qada'an wannan kuwa abu ne wanda ba zai yiwu ba qada'an faqtana bitilkan nuqda sai ya da wannan nuqdar wa zallatul munaqasha min as-sa'ati al-hadiyati ashra qabla az-zuhr ce wannan dibir din namu da shi ci gaba da gudana tun daga karfe 11 rana kafin azhar hatta sa'atar rabi'a ba'da al-asr har zuwa karfe 4 na yamma bayan al-asr wa munaqashatu mustamirra dibet ɗin ana ci gaba da yin sa la yaqta'uha illa ada'us sala babu abin da ke yanki ta sai kawai sallah kadu wa akiran daga ƙarshe a alana islamahu sai ya bayyana da shigar shi addinin musulunci musamman nafsahu aliyan ya sanya wa kansa suna aliyu wa ƙara sai ce la budda an azhaba ila nasara ai babu makawa an tafi wurin sauran yan uwana aljanu masu bin addinin kiristanci فعدعوهم إلى الإسلام إن كراس دابا أدين مسلمشي حتى ولو أصدمت كودا راس تشتدني فنصحته أن يقرأ ويتعلم ويطلع أولا sai na mashi nasiha cewa ya je tukunna ya nemi ilimin addinin musulunci ya yi karatu sosai ya yi tsinkaye cikin hujjoji daban-daban kafin su makaraja ba da maltaka bi annihi wa zawjatihi wa ibnihi bayan ya haɗu da baffan nasa da matar baffan nasa da kuma dan baffan shi bada asbu'in wahidin marabatul mar'a bayan kamar sati ɗaya sai matar ta sake rashin lafiya wanda ka alaiha jinniyun sai wani ajini magana ta bakinta wa ƙara sai ce inna aliyan ma'asurun inda nasara ai wancan aliyu din aljanu mabiya addinin nasara sun kama shi fa kallabtu hadha aljinniya بأن يأتيني بسبعة من شباب الجن الأقوياء sai ce wani aljani je zo min da aljanun musulmi mabiya addinin musulunci guda bakwai masu ƙarfi sun ma amartu alaihim ahadahu yace sai na sanya ɗaya daga cikin su ya zama shine shugaban su wa amartuhum an yadhhabu fa yakhlusu aliyan min aidin nasara sai na umarce su tafi je su kwato wancan aliyu din daga hannun aljanun mabiya addinin nasara wa an yadhkuru Allah asna al-qital kuma su gaba da ambaton Allah yayin da suka ji yaki da su din wa yaqra'u ayatul kursi suna kuma karanta ayatul kursi wa fi hawali rub'i sa'a bayan kamar minti 15 nasarahumullah sai Allah ya taimake su wa ahbaru aliyan suka zo da wannan aliyu din ya ta'awwahu yana mai numfarfashi wa ya kore yana cewa ana majruhun sun ji min rauni sun ji min rauni وقلت له سنة شمشي اهتسب ذلك في سبيل الله كان يملا دنك أورن الله تندى أبينا ساميك نسوى الدين الله ثم أمرتهم بالخروج أنا سنة ومرتاد دفتاد قوانا جكين وعادم العودة إلى جسد تلك المرأة متشاكر الساكي داوا جكين وانا ماتا فخرجوا والحمد لله رب العالمين تسكفتا ولا تبتدى الله وبنجي تالك فهو الموفق وهو الهادي شيني ميداتر وقومي شرير وقومي وهو الشافي شيني من وركسوا وهو رب الإنس والجن أجمعين شيني وبنجيجن أجمعين دا متاني باكيدا والحالات كثيرة يشي إيرا إيرا وإنا أوبان سنة من ديوا ولكني أكتفي بهذه النمازج sai dai kuma ni zan isu da kawa iya waɗannan kawai kashiyatar ibala saboda kanin tsawaita zance a littafin as'alullah an yi wa fiƙani da ikhraji misri hadin namazit fi risalatin yace Allah ya dakatar da ni da fitar da wani littafi na musamman wanda ke kunshe da ire-iren waɗannan abubuwan bin wani hawarun ma'al jin wanda sunan littafin kenan hawarun ma'al jin wallahu al-muwaffiq Allah ne mai datarwa ana ayi halin dai shi tsawaita ma zance tare da shedanu ba shi da wani amfani musamman ma idan ya kasance mutum ba ilimin abin ne da shi ba saboda lokacin da kake zance da shi shedanin aljini to shi kuma a cikin zancen yana yi ne yana kokarin neman hanyar da zai bi domin kai din ya rubza ka ko dai ya zama yana gaya maka tatsuniyoyi na ƙarya kana yadda ko kuma ya samu hanyar da zai bi domin ya rusa maka imaninka ko kuma ya samu hanyar da zai bi ya rusa maka lafiyar jikinka saboda ka lalle sai an ba hankali an rabu insha Allah wannan ganin nan zamu dakata saboda zamu shiga karatun fiqh kuma da fata abin da fa fadi shi didi Allah shi mamu ladan sa wanda kuma muka kuskure Allah shi yafi mana Allah kuma ya kare dukkan yan uwan musulmai maza da mata waɗanda ke fama da larurori daban-daban irin na jin Allah ya ba mu kiyayuwa Allah ya kiyaye mu baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik